rasulun sun da dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda yake jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama yakan sanya yanayi ya zama mai sanyi wani lokaci yanayi ya zama mai zafi shi ya halicci yanayi ya tsara shi yadda ya ga dama yake gudanar da shi kamar yadda ya so ya dauka gudana bisa mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci samai da ƙasai ba tare da wani ya taimaka masa ba yana jujjuya al'amura ba tare da wani ya ba shi gudunmawa ba al'amarinsa kawai in ya so abu ya kasance ne sai ya ce masa kasance sai abun ya kasance kamar yadda Allah yake bukata. Ya kuma san abun da ke kasancewa tun kafin ya kasance, ya san abun da zai faru tun kafin ya faru, ya san abun da bai faru ba in ya faru yaya zai kasance ya san haka kafin kasancewar abun ya kasance. Babu mai wannan sifa sai Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa, muna girmama shi. muna kadaita bauta gare shi subhanahu ta'ala. shi kadai ya dace a bautawa kar a hada shi da kowa cikin cikin mulkin sa da jujjuya al'amura ya aiko manzanni masu dimbin yawa ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da sakon Allah bai rage komai cikin abun da Allah ya aiko shi ba Allah ya shaida haka, mala'iku sun shaida dukkan muminai masu imani, malamai da sauransu, duk wani mai imani ya shaida annabi sallallahu Alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah. Bai bar wani abu na alkhairi ba sai da ya gaya wa al'ummarsa kuma ya umarce su da aikatawa, dukkan wani abu na sharri sai da ya gaya wa al'ummarsa kuma ya hane su daga aikata shi. Shi ne mafificin masu koyarwa wanda ya fi kowa tausayi, ba a taɓa yin mai gaskiya irinsa ba. duk wanda yayi gaskiya sai dai a ce yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tarbiyantar da mutane akan gaskiya shi yasa sahabbansa suka fi kowa gaskiya babu wani generation da suke da gaskiya irin gaskiyar da sahabbai suke da shi saboda albarkacin cewa sun samu koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. A yau hudu tana tunatar da mu ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqi. Ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, sannan ku kasance tare da mutane waɗanda suke masu gaskiya, duk inda za a yi, mutum ya zama mai gaskiya. wannan taken hudu ba ya zo a daidai wannan lokaci da mafi yawan musulmai suna iya yin ƙarya ko sun sani ko ba su sani ba. A yau, a rayuwarmu ta canja, mutum da zai yi ƙarya a yi mamaki a gari da a gari guda in an yi ƙarya sai an yi mamaki sai an nuna wanda ya yi ƙarya a gari a faɗin gari. Yau an wayi gari in an yi gaskiya a faɗin garin wanda ya yi gaskiyan kusan sai an nuna shi. wannan ya biyo bayan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su faru kasratul kazib yawan karerai za su yawa dab da tashin alkiyama to suna faruwa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiko shi a saukar masa da fiyayyen littafi wanda yake kunshe da gaskiya zalla shine alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jarrabe shi da ƙarya ba shi yasa kafirai waɗanda suka yi adawa da shi waɗanda suke nufin kashe shi suke nufin kauda saƙon da Allah ya aiko shi da shi suke faɗa da duk abin da ya faɗa amma in aka tambaye su sai suka ji sai ka ji sun ce ma jarrabna alaihi kaziban ba mu taɓa experiencing ƙarya a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da tawaga suka yi hijira abunda annajashi ya tambaye su daga cikin abubuwan da yake so ya gano cewa shin wannan annabin ƙarshe ne ko ba shi ba kuma yana daga cikin annabawa ya tambaye su shin an san shi da ƙarya kafin ya faɗa muku wannan maganar? Kun ce ya ce Allah ne ya aiko shi, suka ce, eh, an jarrabe shi an taɓa samunsa da ƙarya kafin ya yi wannan maganar? Suka ce, a, ma jarrabna alaihi kaziba. Ba a taɓa jin cewa ya yi ƙarya ba, shi duk maganar da ya faɗa kawai gaskiya ce. Ya ku al'ummar musulmai, al'umma ba za su ci gaba ba sai sun zama masu gaskiya. Ko maƙaryaci yana son mai gaskiya. domin komin ƙaryar mutum komin zaluncin mutum in za ka yi mu'amala da shi yana son ka yi masa gaskiya shi yasa duk mai gaskiya a ko ina yake mutane suna girmama shi ko ya sani ko bai sani kuma ita gaskiya ba ta buya ya ku al'ummar musulmai yau an wayi gari mutum dottijo ya haura shekara arba'in ba abun da ya saura a rayuwa illa ya mai da hankali wajen fiskantar lahira yana da dukkan sifa in ka gani ta a ce mutumin kirki ne, ga zuwa masallaci, ga ƙoƙari amma in mu'amala ta zo sai ya yi ƙarya. Saboda ɗan wani abu kawai da yake ganin zai ɗan zagaya ya wuce zai iya faɗin ƙarya. Ya kuwa al'umma musulmai ƙarya ta zama kamar ba abun damuwa ba a haratan musulmai a yau. Da dattijai, da maza, da mata, sai waɗanda Allah ya kiyaye. Lallai ku sani cewa ba a samun nasara sai in an samu kafuwar gaskiya a duk inda ake ciki. Shi yasa duk mutumin da ya zamanto ya sifantu da sifa ta gaskiya, to ba a ja da shi, ko an ja da shi za a ji kunya. Ya ku al'umma musulmai, mu zamanto masu gaskiya, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da wannan. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai wanda aka ce tun jahiliya ba a ji yayi ƙarya ba. Manya-manyan sahabbai wanda suka yi zarce ba a san su da siba ta ƙarya ba. muminai salihan bayi shi yasa magabata suke kokari su ididdige kalmomin da za su faɗa mutum yana iya kirga cewa daga yau juma'a zuwa juma'a mai zuwa iya kaza zan ce ba zai wuce wannan kalmomin ba saboda kar ya faɗi wani abu na ƙarya a yau dukkan hanyoyin mu'amala da za a sadar da ƙarya da faɗan ƙarya su suka fi yawa a tsakanin musulmai haka kawai za a turo ma wani labari ko ta hanyar waya ko ta duk wannan social media din ba labarin wa'azi ba, ba hadisi aka faɗa ba, ba ayan alƙur'ani aka fassara ba, har kawai za turo ma wani labari, sai kai kuma ka ɗorar. Turawan da kai ka nuna fa cewa ka yadda wannan labarin kaman ka ɗauka gaskiya ne, kuma da zaran labarin ba gaskiya ba ne, ka yi ƙarya. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, intisharul kazib wa intisharul isha'at. annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisai amma malamai sun yi abun take a cikin abubuwa na alamatu sa'a akwai intisharul kadhib akwai intisharul kalamat wannan rubutu abun intisharul isha'at wannan rubutun malamai a cikin littafai cewa za a samu yaɗa jita-jita mutum kawai da ya ji labari jira ake gari na wayewa mutum yana jira ne kawai ya ji labari ya faɗa ya ɗorar da ƙarya ya taimaka wajen ƙarya wancan ma ya ɗorar da ƙarya wancan ma ya isar da ƙarya duka kuma za mu je gaban Allah mu tsaya, babu wanda zai tsaya ya tsira gaban Allah sai mai gaskiya. Domin ranar tashin alkiyama Allah zai ce, Haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiquhum. Haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiquhum. Yau wani ini ne rana ce wadda masu gaskiya gaskiyansu za ta amfane su, ƙarya ba za ta yi amfani ba, ba ta amfani ranar tashin alkiyama. ya ku al'ummar musulmai da mun tace harshen muka zamanto masu gaskiya cikin duk abin da zamu yi da mun zama masu sauƙin rayuwa a duniya da lahira da yawa daga cikin mutane a yau in suna mu'amala da ƴan uwansu ko za ka rantse in dai ba mutum ya san ka sosai ba don wai ka zo da sifa ta addinin musulunci in za ka rantse da girman Allah yana yana tsoro in ba shi kake so ko kuma wani amana kace za ka dawo da kuɗin an jima kawai yana yana tsoro haka zai baka kai ko da ya san ka kuna mu'amala kuna sallah a masallaci ɗaya tare in bai taɓa baka ba zai ce to bari dai in gwada a zuciyarsa ko da bai faɗa da baki ba zai ce bari ya gwada kawai zai gwada ne ya gani ko za a yi ko ya saboda in sifar malunta kake da shi yayi da malam wane da malam wane da malam wane ba a yi gaskiya ba in sifar mulki kake da shi yayi da shugaba wane da shugaba wane da shugaba wane ba abin da ba su faɗa ba ba su yi gaskiya ba in sifar ƙarfi ne yayi da duk mai ƙarfi wane in sifar sana'a ce duk wata sifa da kake jin ake da ita musulmai sun yi mu'amala da ƴan uwansu amma sun yi ƙarya cikin mu'amala mu'amala cikin kasuwanci mu'amala cikin zamantakewa mu'amala cikin auratayya mu'amala cikin abubuwa musulmai sun zama mayaudara duk wanda ya zama makaryaci zai zama mayaudari shi yasa a cikin sifatil munafiq da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikakkun qualities muhimmai na munafiki guda uku na farko sai ce in zai magana zaka ji yayi ƙarya duk wanda ya saba yin ƙarya yanzu nan zai zama munafiki da wuya mutum yayi ƙarya bai yi ha'inci ba bai kuma karya alƙawari ba domin ƙarya ita ce ginshikin ha'inci domin duk wanda ka masa ƙarya an jima kaɗan kawai ƙaryar ce za ta ja ka zuwa ga ka ha'ince shi domin me kai kama yin ƙarya in ba ha'inci za ka yi ba me yasa ba kai gaskiya ba ya ku al'ummar musulmai muna da buƙatar gaskiya da tsayawa akan gaskiya a matsayin mu na al'umman alqur'ani al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai akan kalma ta ƙarya sun yadda sun rasa rayuwarsu wasu daga cikin sahabbai akan su yi kalma ɗaya ta ƙarya sun gwammace a tafi kawai da ransu su je su haɗu da Allah akan a ce sun bar rekod a baya sun taɓa yin kalma ɗaya ta ƙarya wanda ba sa duniya. Ya ku al'umma musulmai ƙarya ta zama abun ado, yaudara ya zama abun ba, ba abun mamaki ba a tsakanin musulmai. Duk wani mutum da kake tsammani cikin mun nan in ya taɓa wata mu'amala da wani to akwai yaudara wataƙila sai wanda Allah ya kare. wani zai ce ma aha malam wane ma haka yi mun allaji wane ma haka yi mun in ka ji an ce malam wane musulmi ne in an ce allaji wane musulmi ne in an ce wane musulmi ne amma shi ma haka yi mun wane ma haka yi mun wane ma haka yi mun duk abin da mutum zai faɗa ya zama bai gaska ba da gaske yake ba bai dace ya yi shi ba ya kuwa mu musulmai kar ku ɗauka cewa mu zo mu taru a masallaci mu watse shine musulunci da haka ne ba mu kai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai iya sallah ba sallar su raka'a biyu sai mun shekara goma muna yi ba mu samu irin tasu ba. Amma me yasa suka jajirce akan gaskiya? Da a ce shiga aljanna sauƙi ne, da ba su da sun wahala ba. Shugaban masu imani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ya kwana ba bacci, ya kwana cikin tafiya da ƙafa, ya kwana cikin wahala, jini ya zuba a jikinsa, babu irin ɗawainiya da bai yi ba, amma ya kame bakinsa daga ƙarya, bai taɓa faɗan ƙarya ba. kullum gaskiya yake faɗa a inda dukkan masu adawa da shi suke inda suna faɗa bukatun yayi magana in ya faɗi magana kawai gaskiya ce shi yasa duk abin da ya faɗa sai sun saurara ba za su iya faɗin wani abu contrary to abin da ya faɗa ba saboda abin da za su faɗa ƙarya ne shi kuma gaskiya ya faɗa ƙarya ba ta iya karo da ƙarya da gaskiya ya ku al'umma musulmai da mun zama masu gaskiya gaskiya na gaskiya da musulunci ya kai matuƙa wajen daraja amma al'umma musulmai sun yasar da mutuncin musulunci mun sa rigar musulunci mu musulmai ne amma muna da matsaloli a rayuwa muna da matsaloli a mu'amala wannan harkan shine zai kai mutane wuta babu wani abu da yake kai mutum wuta cikin sauki irin harshe da harshe ake ƙarya ya kuwa ulama musulmai ƙarya ta sa hatta yara ƙanana ‘ya'yanmu yanzu haka suna tasowa sai da yaro ƙarami yana ƙarya so da kafin a haife shi ma tun cikinsa ana ƙarya ana shan ruwa ana ƙarya ana cin tuwo a kansa aka je aka same shi a cikin mahaifa wannan abincin ne ya gina shi saboda aka yi fito yana ƙarya lallai ne ku sani ya ku al'umma musulmai mu zama musulmai na gaskiya masu faɗan gaskiya masu tsayuwa akan gaskiya Allah subhanahu wataala ya samu dace إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تصدقوا في أقوالكم وتصدقوا في معاملات في معاملاتكم وتصدقوا فيما بينكم الصدق أمانة إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما أخبر بذلك فيما صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيه ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا واعلموا عباد الله أن الله أمر المؤمنين بالثبات على الصدق قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله يا عباد الله انظروا إلى حياتنا اليوم كان كثير من المسلمين يكذبون في أقوالهم والكذب صفة من صفات المنافقين أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المنافق مما يعلم المنافق أنه إذا أحدث كذب فلنتق الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نشير من الأخبار وفيما نتكلم فيما بيننا سواء في بيوتنا وخارج البيوت وفي أسواقنا وفي مصانعنا وفي جميع الأماكن فليكن المسلم صادقا في أقواله في أفعاله في معاملاته في أماناته وفي كل شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل شيء حتى شهد عليه كثير من الأعداء بأنهم لم يجربوا عليه كذبا بل أنهم علموا أن رسول الله كان سيد الصادقين إذا كان الأمر كذلك عباد الله فما بالنا نحن المسلمون اليوم نكثر الكذب قليل منا يصدق في أقواله بل تجد مسلم الذي بلغ عمره إلى فوق أربعين خمسين فما فوق حتى الستين وما, وما فوق, فما فوق لكن يتكلم ويكذب في كلامه عباد الله يجب علينا أن نلزم الصدق في جميع ما نفعل وفي جميع ما نقول ولنعلم أننا سنقوم أمام الله وسيحاسبنا في جميع ما ما قلنا وما ذكرنا وما تكلمنا كان كثير من المسلمين هتكوا أعراض إخوانه إخوانهم المسلمين لأجل الكذب ولعدم الصدق فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم ونحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقال جل من قائد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم طهر أعيننا من الخيانة وطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ما قدمنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل شر يا حي يا قيوم اللهم اكفنا اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا من لا يوجده شيء في الارض ولا في السماء اللهم انزل علينا بركات من عندك في عمرنا وفي امورنا كلها وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال وارزقنا الصدق في الأفعال إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله اللهم اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى اللهم اجعلهم خيرا ورحمة لرعيتهم إنك لرعاياهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله